إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أحبتي في الله يقول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين قال القرطبي رحمه الله في تفسيره البخس هو النقص وهو يكون في السلعة بالتعييب والتزهيد أو بالمخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وذلك منحي عنه في الأمم في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل وأما قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فإنه يعم دقيق الفساد وجليله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به الآية هذا نهي عن الصد عن الطريق الذي يعدي إلى طاعة الله وعن قطع الطريق وأخذ السلم عباد الله قد جاءت أحاديث كثيرة بالنهي عن أخذ العشور من أموال التجار أو الضريبة أو الإتاوة وغير ذلك مما يدخل في معنى المكس وما أدراك ما المكس هو الضريبة التي تفرض على الناس ظلما أو قهرا أو خديعة والمكس عباد الله ذنب عظيم ومن الموبقات وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في قصة المرأة الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له رواه مسلم وقال النووي رحمه الله فيه أن المكس من أقسب من أقبه المعاصي والذنوب فيه أن المكس من أقبه المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ومن الأحاديث الدالة على خطورة شأن المكس ما رواه أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس وسنده حسن وفي رواية لأحمد أن أبي الخير قال عرض مسلمة بن مخلد وكان عميرا على مصر عرض على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب المكس في النار قال أبو العباس القرطبي في المفهم صاحب المكس هو الذي يأخذ من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر ولا شك أن في ذلك من أعظم الذنوب ولا شك أن ذلك من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها فإنه غصب وظلم وعصق على الناس وإشاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه ومع هذا كله فإن تاب من ذلك ورد المظالم إلى أربابها صحت توبته وقبلت ولكنه بعيد ولكنه بعيد أن يتخلص من ذلك لكثرة المظلومين لكثرة الحقوق وانتشارها في الناس وعدم تعيين المظلومين وهؤلاء كضمان ما لا يجوز ضمانه من الزكوات والمواريث والملاهي والمرتبين في الطرق وغير ذلك مما كثر في الوجود وعمل به في سائر البلاد انتهى كلامه رحمه الله وزد على ذلك وزد على قول القرطبي ما تفشى في زماننا هذا من الممارثات والمعاملات والرشوات مما كثر وشاع بين المسلمين في المدارس والهيئات والشركات والوزارات والمستشفيات والأسواق وبين المقاولين والمحاضرين والأطباء والضباط والشرطة والجماريك والمهندسين والمحامين والقضاة والسجانين وغير ذلك مما لا يهسى كثرا فلا حول ولا قوة إلا بالله التوبة التوبة عباد الله التوبة التوبة عباد الله ولا تكونوا مثل قوم شعيب الذين استكبروا وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما تشاء إنك لأنت الحليم الرشيد وقال تعالى وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا السيها فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين ونسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يوم مساء البركة daga cikin al'ummomi waɗanda suka gabata waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarinsu a cikin alƙur'ani da irin kangarar da suka yi wa annabin Allah shu'aibu alaihi salatu wassalam su ne al'ummar ƙasar madiyana wanda malaman tarihi suna cewa madiyana a yanzu tana yanki ne na arewacin ƙasar hijaz tsakankanin ƙasar saudi arabia da wani yanki na ainihin ƙasar sham waɗannan al'umma kamar da Allah ya ba da labarinsu a cikin sotul a'raf sun kasance suna aikata laifuffuka mabambanta laifinsu mafi girma shine shirka da Allah kamar da Allah ya bada labari cewa annabi shu'aibu ya ce musu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr ku bautawa Allah shine ubangijinku da ba ku da wani Allah sai shi annabi shu'aibu ya ce musu kuma an kawo muku bayani dalla dalla game da tauhidi to baya ga wannan laifi na shirka wanda shine laifi mafi girma kuma suna da wasu laifuffuka da waɗannan al'umma suka shahar da shi daga ciki akwai tauye mudu da tauye ma'auni da zaluntar mutane ta hanyar ƙwace musu kuɗaɗe ta hanyar fashi da 419 da dukkan nau'o'in yaudara waɗannan al'umma sun iya shi sannan kuma sun kasance suna yawan kawo shubuha da tsoratar da mutane akan cewa in kuka je kuka imani sai mun kashe ku sai mun halaka ku shi abin da Allah yake nufi da cewa wala taqudu bi kulli tariqin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah sukan zauna akan hanya su yi fashi su yi kwace sannan kuma su ga mutane duk wanda ya je yayi imani da Annabi Shu'aibu to shi da su ne waɗannan mutane haka suka zama wato mabarnata a bayan ƙasa kamar da al-Imamu al-Qurtubi yake faɗa cewa kafin zuwa annabi shu'aibu ana barna mai yawa a bayan ƙasa da ya goye wa'azi aka samu gyara sai kuma aka samu wasu mutane suka ƙara ta da barna sabuwa isa Allah yake ce musu kar su ɓata ƙasa cewa wala tufsidu fil ardi ba da islahiya kar ku ɓata ƙasa bayan an yi gyara wannan sa daga cikin manya-manya laifuffuka waɗanda waɗannan al'umma suke yi al'umma annabi shu'aibu su ne al'umman madiyana daga cikin laifukan nasu akwai wani laifi wanda yake ya yaɗu a wannan zamanin da muke rayuwa kusan fiye da zamaninsu shi ne laifi na cin dukiyar mutane da zalunci wato laifi na zalunci a wajen cin dukiyar mutane ya yaɗu a cikin mutanen annabi ainihin wato shu'aibu kuma ya yada a cikin wannan al'umma ta mu tun ba yau ba idan ka karanta littattafai da maganganun malamai zaka ga yaduwarsa tana da yawa tun a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama larabawa sun kasance suna irin wannan zalunci suna kwatan kuɗaɗe suna sanya wa mutane haraji suna ansan jangali suna ansan rashawa abubuwa iri daban-daban na zalunci na cin dukiyar mutane da barna shi ne annabi sallallahu alaihi sallama ya kira irin wannan zaluncin da suna almaksu ma'anan almaks shi ne wato tauye dukiyar wani ɗiban dukiya a cikin ta wani ko manzala sallallahu alaihi sallama ya girmama al'amarin zunubin ɗaukar dukiyar wani ta kowace hanya ne matuƙar ba hanya ce da shari'a ce da ita ba annabi ya girmama wannan magana a hadisai daban-daban daga cikin waɗannan hadisai shine muka yi ishara a wannan huduba zuwa ga hadisin kissa wannan mata al-ghamidiyya wanda ta yi zina ta go ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gata da ciki mara uba annabi alaihi salatu wassalam yake ta ta haife wannan cikin ta tafi kamar an bata window na ta tsira ko ta gudu ko ta kidawowa amma saboda karfin imaninta da buƙatuwarta zuwa ga tsarkaka daga wannan babban zinubi ta sake dawowa bayan ta haifi yaron Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ki koma sai kin yaye shi haka ta ƙara komawa bayan shekara biyu ta zo da yaro wanda yana ma rike da kamar kace gurasa ko wani abinci yana ci alama cewa an yaye shi manzala sallallahu alaihi wasallam yasa aka tsaye mata da haddi na kisa wannan mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta'aliki game da ita yana cewa wannan matar ta yi tubar da inda ka ce mutumin da ke zaluntar mutane yana ɗiban dukiyansu ba da gaskiya ba da zai wannan tubar shi ma da an karɓi tubarsa shi ne malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga girman zunubin ɗaukar dukiyar mutane wanda kamar ka ce ya fi zunubin mata da ta yi zina tana da aure ta ɗau ciki ta haife shi in ta tuba ga Allah aka yi mata haddi to zunubinta ya fi sauƙin a yafe mata fiye da zunubin wancan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi wanda ainihin wato ya zo a cikin sunan abi dauda da musulmi imam ahmad ibn hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda da yake cin dukiyar mutane da barna to ba zai shiga aljanna ba a wata riwaya wanda har ila yau al-imam ahmad ya ruwaito ta wani sahabi mai suna ruwaifa ibn thabit yana zaune a ƙasar misra sai gwamnan ƙasar misra ya ce zan baka shugaban hukumar tara haraji sai ce ba zan karba ba yace saboda me yace saboda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ke aikin karba haraji musamman haraji na zalunci irin wannan da sarakuna suke karba yace to ba zai shiga aljanna ba dan haka ni ba zan je in shi kama aiki wanda na san zai raba da aljanna ba ɗan uwa masu albarka waɗannan hadisai da ire-iren su suna nuna mana hadarin da ke cikin cin dukiyar ɗan uwan musulmi ta kowace fuska matukar ba fuska da ta halasta ba sawon a matsayinka na shugaban wata hukuma a matsayinka na ma'aikacin wata hukuma ko a matsayinka na mai zaman kanka abokin kasuwanci ko cinikayya ko wata hulɗa ta haɗa ku ta ainihin dukiya ko ta yaya ne haɗari ne mai girma ƙwarai da gaske don haka abul abbas al-qurtubi a littafin sa mai suna al-mufhim li sharhi ma ashkala min talkhis sahih muslim yake cewa shi abin da ake ce musahibul maks shine duk wani mutum da ke karɓan kuɗaɗen mutane ba ta hanyar da shari'a ta halasta ba ya ce sawa'un wannan kudin ya karɓe su ne da ƙarfin tsiya ya tirsasa musu ko ya musu dabara ne da yaudara ko ya galabaice su ne ya fi ƙarfinsu babu yadda suka iya ko sun amince mai ne sun ba shi wasu kuɗaɗe ya yi wata harka a madadinsu ya cuce su ma'ana da wanda zai kwata da ƙarfi kamar ɗan fashi da ɓarawo da wanda yake mai ansan kudin a fansa yan kidnappers da wanda za a bashi ajiyar dukiya ya ha'inci kamar ma'aikacin gwamnati ko ma'aikacin wata hukuma ko wata makaranta private ko wani wata hukuma ta gwamnati ko mai zaman kanta da aka amince mishi ya juya kudin wannan al'umma ko wanda aka bashi ajiyar kudin magada ko ajiyar kudin wani wanda baya nan ko ma'aikacin banki da zai nemo kanshi hanyar iban kudaden mutane a cikin account ɗinsu ko wanda zai wata yaudara ta yahu ko ta 419 ko ta shafi milera kowace iri ce duk hanyar da za ka buka ci dukiyar mutane da barna za ka shiga cikin wannan hadisun malam kurdubi ya ci gaba da cewa saboda a ciki zunubi ne mai girma sannan alfasha ce sannan kwace ne sannan zalunci ne sannan yaudarar mutane ne sannan yaɗa barna ce sannan mai da barna ta zama kullum ana yinta ya ce amma fa duk da haka duk da wannan girman laifin da bawa zai tuba ya mayewa da masu haƙoƙinsu waɗannan haƙoƙin to da Allah zai karɓi tubarsa ya ce amma wahalar shi ne ta yaya zai yi ya mai da waɗannan haƙoƙin ta yaya zai ga waɗanda ya cuta da waɗanda ya zalunta mutumin da yake jami'in tsaro a kan hanya yana karɓan kuɗin mutane suna tafiya suna Allah ya isa mutumin da yake ɗan fashi a kan hanya yana zaluntar mutane suna ta Allah ya isa ta yaya zai yi ya gansu ya mai musu dakokinsu yaya zai da yawan Allah ya san da suke musu saboda wanda ya zalunta sun yi yawa sun yada a cikin duniya wasu sun mutu wasu bai san da zai gansu ba to saboda haka ya zama tuba shi tana da matukar wahala yace misalin waɗannan mutanen inji al-Qurtubi har ila yau yace su ne waɗanda suke an san duk wani kuɗi a hannun mutane wanda bai halasta a karɓa ba kamar abin da ake bayarwa na haraji bayan an ba da zakka ya ce kama wanda suke ansan ushiri a cikin kudin gado ma'aikata kotu waɗanda za a je raba gado sai sai an ba su wani ɓangare da 'yan sanda waɗanda za a je su ƙwata wa mutum bashi da aka ƙibiyansa in sun kwato bashin abun wanda ya ci bashin su kuma su cinye kuɗin wanda da ya kai ƙara sai sun zalunce shi ma'aikatan kotu masu zaluntar mutane masu kai ƙara da 'yan sanda da malaman makaranta masu cewa sai yara sun ba su kuɗi sannan za su yi fasin jarabawarsu da ma'aikatan hukumomin wuta masu ƙin sanya kuɗin a cikin asusun hukuma su sa aljihunsu da ma'aikatan ministries ga sunan iri daban-daban ya ce da masu tsayawa a hanya jami'an hukumomin hanya waɗanda suke duba ababen hawa suna ansan kuɗaɗen mutane suna zalunci wannan duka magana kurtubi ne jama'a ya ce da ire-iren waɗannan da suka yaɗu kala-kala a cikin al'umma a ƙasashe mabambanta ni kuma sai na ƙara da cewa yayin uwa masu albarka ku ƙara akan magana kurtubi ɗin nan abubuwan da suka yaɗu a cikin al'ummanmu na mu'amaloli na kuɗaɗe da rashawa da ababen da mutane suka saba tsakankanin musulmai a cikin makarantunmu da asibitocinmu da kamfanoni da ofisoshi da ministries da asibitoci da kasuwanni da wuraren yin kwangila tsakanin lakcarori da likitoci da jami'an soja da 'yan sanda da jami'an custom da dukkanin sauran ma'aikata da ma'aikatan injiniyoyi a wuraren aikin gini da lauyoyi da ma'aikatan kotu da alƙalai da gandirebobi da duk sauran ma'aikata da 'yan kasuwa da sauran waɗanda suke harkoki na kuɗaɗe dukkaninmu musulmai kuma mu muke cutan junanmu kullum muna cikin irin waɗannan fitintunu da rigingimu duk inda ka je sai ka bada cin hanci duk inda kuɗi suka makale sai an yi zalunci duk wanda ya samu wani mukami ko wata hanya sai ya cuci sauran musulmai sai ya yi babake ne sai ya kwashe kuɗaɗen al'umma sai ya sanya musu wasu dokoki na zalunci duk wanda aka danka kuɗin al'umma a hannunsa sawa'un marayu ne ko 'yan kasuwa ne ko kuɗin scholarship ne na 'yan makaranta ko kayayyakin jama'a ne da aka sato aka kawo aka bashi kowa ka ganshi zalunci kawai yake kokarin yayi da danniya da kwace kudaden mutane da neman yadda zai yi azurta kanshi dare daya babu shakka waɗannan zinubai sun yaɗu sosai a cikin al'ummar musulmai har ma an wayi gari a cikin musulmai an rasa wane ne mai amana wa zaka ba ajiyar kuɗi kowa macuci ne kowa sai wanda Allah ya kiyaye ya jama'a ya jama'a musulmai mutuba zuwa ga Allah mutuba matukan muna raye to lokacin tuba bai kure mana ba kar mu galma kamar kar mu zama kamar waɗancan al'umma wato mutanen annabi shu'aibu waɗanda duk da aka musu wannan wa'azin ba su ji ba sai suka yi wa annabi shu'aibu girman kai suka yi wa Allah izgili suka ce kai shu'aibu wai wannan sallar da kake yi kiyamul laili da salloli da kake dare da rana a sanadiyar ta ne kake so wai mu dawo muna bin ka wai dukiyanmu ma ba za mu sarrafa ta ba sai da kake so wai kai ne mai haƙuri wai kai ne shiryayye suka dinga gaya mai maganganu na banza a wani wurin ma suna cewa su sun shirya duk azabar da za a yi to shine Allah yake ba mu labari a cikin suratul hud da Allah yake cewa suka ce kai shu'aibu ba fa ma gane duk wani abin da kake faɗa ba wai kwakwalwarsu ba ta ɗauka ba amma ba za su iya fahimta ba kamar yadda mutane yanzu da zarar an ce musu kaza ba kyau business kaza ya saba wa shari'a sai su ce mu mu gane irin wannan ya ake so a yi ba wai ba su gane literally ba a kwakwalwarsu ba za ta karɓi cewa su daina yin wannan abin ba to shine ma na fi ƙau kathiran min mata ƙul ba ma ganewa kuma muna ganin ka mai rauni a cikinmu saboda an ce yana da ciwon ido yana da dindimi suka ce kuma wallahi ba dan ƴan uwanka da danginka da mabiyanka ba wallahi da kashi kamar kawai zamu yace haba jama'a yanzu kun bujin tsoron mutane akan Allah Ubangiji da ya halice ku kuka watsi da al'amarin Allah a bayan ku to ku sani da cewa Allah ya kewaye ku game da komai yace wallahi ina muku kasheji cewa azaba za ta zo muku idan ba ku tuba ba kuma ni da ku za a gane wake da gaskiya yace ku tsaya ku jira ku gani ni da ku mu jira mu ga waye azaba su zo gare shi Allah yace yayin da al'amarin mai zo na azaba sai muka tsiratar da shu'aibu annabi shu'aibu alaihi salam da shi da wanda suka yi imani tare da shi saboda rahamun Allah ya ce wa akhratil ladina zalamu sayha su kuma sauran azzalumai waɗannan mushrikai macuta masu zaluntar mutane Allah ya ce sai muka yi musu kwaran kwada in ka bi alqur'ani zaka tarar cewa azabar da aka musu gala uku ce anan a ambaci nan suke so tuhuda a ambaci as-sayha sannan a can a araf a ambaci ar-rajfa wato girgizar ƙasa da kuma kwarankwada ta sama sai kuma azabu yawmud dhulla Allah ya ce mun musu azaba wadda ta yi musu inuwa sai da aka zo da wuta suna kallanta ana dumama ta kafin suka gama shiga cikin tashin hankali da damuwa sannan Allah ya darkake su da ita azaba uku aka musu as-sayha war rajfa wa azabu yawmud dhulla daga kar mu zama kaman waɗannan mutanen ana gaya mana gaskiya ba ma san bi ana ce mana mutuba ba ma san mutuba wajibi ne mutuba jama'a ga Allah mu daina zalunci mu yawa da masu haƙoƙi haƙoƙinsu Allah ubangiji ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka ar-riba ba'da al-qada wa barda al-'aysh ba'da al-maut ولذة النذر في وجهك والشوك إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لا إله إلا الله